الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sai ka Allah amma amma sai ya wanzu an ba da wannan fanni don ni ya ka mun ka ba zama Allah ka ba Allah da ruhu to mata ne suna sabani akan wannan amma da ce tawaba dai su annaba ke yayu ne zuwa ba mu jayewa ne sun gaban annabta a ce sun jayanci sun jayanci Allah sun jayanci Allah wannan ba ba annabta za ta yi da wannan ko sun jayanci dogon Allah ko kana shakka cikin wani abu daga wannan wannan ya kuma daga annabi ko daga annabi hakika labaru sun karfafa da hadisai da annabawa da tsarkakewar su da wannan tawayar a ce tun da an kula ba su karfa mutuwa sun ba za su wannan tawayar tun da aka yi a kowane annabi tun da aka yi ba za su wannan da kuma faru da abin da ɗaya da Allah da imani da Allah kai bari ma wannan ruwa a bisa tafarkin nan na kare kiwa to a bisa hakkin nan hakkin ma'arifa da busowar saurin arziki kamar da muka faɗa a kansa cikin babi na biyu daga daban farko na wannan littafi daga littafin mu wannan ɗaya daga cikin mazuwa labaru bai shiro ba cewa aure ɗaya an ba shi an ba shi annabta an zaɓe shi an da an koyi da ya taɓa ya kabu su kuma ya zaka baka a sanin jalai ba taɓa shiro wannan ba ko ya taɓa shirka da Allah kafin wannan da ta kuma ya zama annai ba taɓa samun wani abin shi wannan ba kaga manzomi wannan bai shura ku daga cikin al'adun kafin zuwa labarai ba ya kama hujja cewa zuka zuka ta tana ki daga wanda ta wannan ita mai hanya za a ce da ya kama kuma yanzu ya ce ya to duk sai ga zuka tana ki wannan kun yana cewa cewa kurai shawa ta ce ba annabi duk abin da take kirkira ta jefa masa وأيام كفار الأمم كما كما كفري sun amma sun aiba wal sun sun aiba ta al'umman da ke annabawan da ke gaban su annabawan annabawan da ita umman na'am kulli ma duk abin da zai kan da gaya masa ba wa hadala qadru ta ke kire ma da wanda Allah ta'ala ya rubuta a cikin Al-Qur'ani ko ma zuwa su kiro mana abin da mutum ba ma cikin wani daga wannan ba mutum aibata ga ɗaya daga cikin su minhum daga cikin su da kake da wasu ala sun ji aida ta yi rabu ta Allah daga baya dai ba ta ɗauki cikin mu haka ba da kuma kwanan da zargi da kuma da ya tare da su akan zaba ba su samu wannan ba ai su da ko a ce an zama nan ya tsada yin kafirci ko da bauta wannan Allah da da an samu ai so ji gaggawa zuwa wannan da su zama hujja ce ya launa cikin abin bauta da yana wannan kuma ya bari da su da sun bauta baka da da urus urus sawa su gaci a nan da ya kace amma ta ya abu da kallo da sai sai kace suna suna suna har suna ko suna har sun kace me yasa da ya kawo ta Allah kuma zai daina ai da haka zan ce da sai da wajin mu mun bari mun hadi yankuwa a cikin hujja daga udu sa wasu da azumin da ai da yana yi kuma daga bai daina ai ka ga ai da ka ba kai da hujja ko me yasa da kake da yana yi ne an karfi a da hakan yana da halin da yake zuwa Allah zai ji da kan ai da kai ba kana yi ba da sun fara wata da kuma abin da iyayen suke guda tun gabanin nan to akwai da a cikin ibadi wato ga motsa akan bijira hannu gabar kursawa da bu samu sarki zuwa wannan ba wal ike da ya kace an zama hanyar da za su wannan da an shiro mana kuma da su ba su turu ba ma da ka duba nan ba kibla ce bai jina nan iban nan suka ce ne suka ce suka magana haka da da ina bauta Allah zai bari ina jin wanda kuma da mana suka ce ne je da suka da kibla da kake da ina kallon ta me ne ne je da shi kamar da Allah ya ga duba cikin Qur'ani alƙalmi ne ya kawo hujja abin da ɗauke su ga wannan nan kafircin ko shirka da farin Allah ta'ala yayin da muka riga alƙawari da annabawa wa min qaumin nuh karanta aya gani da wasu Allah ta'ala yayin da Allah ya da tsoron annabawa zuwa fata da yake da tumi nan nabi za ku ibada shi ko za ku za ku taimake shi sai da ko na nabi ya faɗa da kunna da za a yi ana yace sai Allah ta bi ya cikin alƙawari ku ai ku yaji san da sai ga alƙawari a wajen umarnin manzo Allah tun gaban halittarsa sannan ya alƙawarin annabawa da imani da shi da taimakonsa tun ba a ba da zamanai kuma ce kuma shiga halitta gare shi ai wannan hankali ne kai wannan ba ko wani sace daga wani zai aika zauna ba da kudin da wai ai wannan ba mai wannan halitta wurin sai ne kafirin sauran kai shine wani shine ma da kai ah sai a kowane zai tafi jibril ya zo masa wallahi sallama ya tsage zuciyarsa shi na karami ya fitar da wata tsoka ya ce ya wannan shi ne rabon shi da haka yi masa sannan wanke shi ya cika shi da hikima ya cika shi da imani kamar da alawar fara wahayi sun zo ta zo da su to ba kuma to ba za a rikita gare ka bakin barin annabi Ibrahim da ya ga cikin tauraro da yake da wata da ya gani da rana da yake hada da bito shi kuma da yake wannan ba zai rikita ka baka inda inda ba rikitaccen bane ai an faɗa a cikin wannan magana ta annabi Ibrahim ai san da wannan ina ina yaro ne da farkon duba da kama hujja a rubuce ne tun kaman ka karibi da ne ne ka wannan magana in ji wani kenan wato manyan masu mahaddata gwanaye sun tafi daga malamai da masu fasara cewa shi wannan magana da yake hazara bi din nan ya ya mu wanne ai dan ko kwantawa da to yanzu hazara bi wannan shi ne hujji na ai kamar dambe shi ne ma wani yanzu wannan shi ne hujji na zaka ga wannan ina da ko hujja a hujja yake kaba a kansa kila ba wa ne ce kila ba wasu ce ma'anar da isu hami ne mai zuwa magangaren inkari ba zai taɓa wanda ba zai zama ubangiji na marani ne wanda shi ne ubangiji na Jaji ya ce, Fata zai ce haza da bidin nan? Abin da ya fata haza da bidin alaƙa rukun yanzu da shi ne yadda kuke faɗa shi wannan shi ne ubangiji na yadda kuka faɗa? Kamar kamar yadda ya ce, ai da ina shi abokan tare suke ayin dabu ai a wajen kudin kuma ya tilas ya kuka yana kama wajen ta bai taɓa bauta wani abu daga cikin mutanen ka ba bai taɓa shirka da Allah ba da kai ko da wani amini bai taɓa yi ba shi ne fatan Allah zuwa zai da ta gare shi yayin da faɗa ga babansa da mutanensa bai kuke bautawa sannan sai ce eh ku bani ku ku bani labarin abin da kuke kuna bautawa ku da iyayen ku annabi da kuna da suke magabata su mabiya ne gare illa rabbal alamin sai wani wanda zan bauta sai dai ubangiji da kai kala yace yake yayin da zo ubangiji da duka ku tafiya ai da ku da da duka kaga ai kaga da suka wuce da fatan da kuma hadisa tare da yayaye na kama wuta gumaka ko to shi kenan to mun ji to idan kake ko to shi kenan muna tambaya to me ma na fadin shi da annabi Ibrahim ya ce idan kuma kina bai shirye da ni ba zan yi ina ga muna zuwa da ba to ya zaka da wannan ayar kuma shi da aka ce ai in bai karfe da taimakon sa bane kan karasa sai zama ni ma irin a cikin madan naku da botan ku da kuke yi abin da mana tsoro da tsoro dai kuma ba Allah bai karfe da shi ne ba to ya karfe da kuma haka ba zama da kuke nan ba ba haka ba kuwa shi abin kiyaye da tun azal daga bata dan kace kuma me ma'ana fadin sa wanda suke kamar suka faɗa ga bayan kansu ka ji mutane ke za mu fitar da ku daga ƙasan daga cikin ƙasan ko kuma ku dawo cikin addini don an ce ka dawo ka ga da kana shi kenan abadi an shi ne ma ka dawo ne ko ku da ko ku dawo inda ku cikin addini to da ku dinga nan ko ya ya za a yi ka sannan bayan ya faɗa bayan nan gaba ka wani kuma da ke kun an kun kirkira ga Allah in mun koma sun koma ka ga su ce in mun koma ka ga da kenan suna yanzu sun bari kenan in dai ake yi zina din ne yadda yadda Allah ya rubuta gare ta yace kai wannan lafazin koma audin da aka ce kai rigita ta dan uwa idan na hukuntawa wai tana tana wai tana kuma tana kuma abin da ke cikin sa ne daga addinin sa sai zai rubuta ka amma kuma ta kan zo wakan kuma wannan kan ta kan zo a cikin da laraba abin da baka taba yi din ba sai ku ta ce ka koma ka da an ce ka koma ai ka taba yi ne ka koma ko haka zaman da laraba ka kuma ka koma cikin abin da ka to yakan zo kuma a inda baka taba yi din ba kuma a ce ka koma ma'ana abin ya ka zama haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi in jahannama a duka hukama aka yi za su koma gawayi to za su yi suke za gawayi da suka yi koma gawayi ai da kamar yanzu kawai sun zama gawayi ne adam ba mu koma ba ce ta zama ne kawai saboda ba adam ta kama ya zama ba ya koma yadda yake ba ya fi ya taɓa yi ai da ba su zama gawayi ba zan a gashi ba ba da wani waki kajuwa yake mutane ne girma girma ne ba abu shi ne na nono ba da abu shi da yayi da ruwa sai ya koma bauli to in ya koma bauli dashin bauli ne ke ne kawai koma a yanzu ya zama bauli kawai kaga adadin nan ma'ana sai ya zama ne ba ya koma ba ai da shi ne zama bauli bane yanzu ne kuma zama ya zama bauli yanzu ke kuma to me ma'ana sun za yasa ne ka lalata ba ta ce ba da to me shi kuma wannan shi wannan ai ba zakata bai wanda shi ne kallon ke ya faki masa da kamun ba shi yake ne shi da wanda yake batun cin gaba da annarta wanda ba bai zama annabi ba sai ce daga zuwa annarta shi da abin da ke yin kenan tabar ne mutu wannan ila kuwa wajen da ka balin na yadda ka kana da halin halin tsakanin mazuwa wata sai sun ce a gada wannan in shigar da kai in shigar da kai da imani ka fi imanin da ya karbi da zuwa shigar da su ونهوا عن الفدي لنهبة وانتوانا بفدي لولا بفدي إلى ذلك عن شريعتك إلى بقى فتنتي قبل الشريعة تاكا لا تعلمها بقفن شريعة تاكا في أن الشريعة تقول أن الشريعة تجي هذا لا لا لا أعلم إلى إيواء إيواء da haka ne za a ba da bane maza da salai kan yana ina ina halla ko to ko bahira a cikin neman abin da surkata ji zuwa ubangijin ka abin da shari'a da ji har da Allah ya shirya zuwa musulunci kana ma'anahu sai ne ne wannan wannan kila kuwa ba san gaskiya ba mujmalan sai sai da kai mu fasala kai mu gode ne ba gani ba amma sai sai da kai mu fasala ba kai mu gode ne ba yanzu ka ya ya ran bai maka ko saka wanda shi mu zalunta dan Allah ta'ala ya sanar da kai abin da za ba kuke kawo ba Ali da Isa ne da wannan Ibn Abbas ko ce ai mata ne sabo da kuke gare shi ba ila hada din nan ai bayyana da malamin da hujjoji ila kuwa ya da ka saba da bai ko ka bata tsakanin maka da madina sai shi ne kai zuwa madina shi ne abin da yake nema ko suke wata yi hanya ila kuma na to wai waje daga ba waje daga ne sai a tsaya kawai ka da lika ba nan ki hada ya shi da bata cikin kai ka ji ka ji hada an hada da wannan sai da kidi da kai saka an ka daga jabar bin muhammad yau da idan ka ka bace ne gaban suna suna gare ka a azal ai baka san ta ba sai dai mai gaba da sanin ne a kaji ma na sanin ne ba ba ba na imani ba a san nan ya karanta la ta tabala fada wa wata laka zalu la la ba kace ne tare ka fada dai giriya no ki ba ga giriya ai yin giriya da kai jiwa ai shi abin da yake ibn dayyim yace yana da shi wai sai mai alala din yana nan ko alala da muhibban ne ina gina ina da kana mai so ga kadina bal anan mato yi ake nufi ai can ya fara faɗa ne ba kai kana cikin kanka da dadin da ya fuska kawai a naba a cikin ai san ka da dade saboda ba su mata ba a ba ka mata addini da su ba ya kuwa da su Allah ai da su ne ka bari misalin da irin wannan fadin za mu muna ganin da cikin tana cikin so mabayani ai so mabayaniya idan da yake kisa na gani ɗimuwa a cikin da abin da aka saukar gare ka cikin da kai ga zari da biya abin da yake kenan masararsa in fata da yake saboda ya ce a gaba mun sun saukar da abin da gare ka cikin bayyana da yana da malu zai gare ila kuwa ya zaba da kai sai da zanga da anota ba a ce da bai da ka sai ma masu arziki suka gide da kai ilimin an ci fasa da kenan kai ka je ba sai ba wala da kuma masu masara wai ce yace wai ya samu za wai ya lalata mata arziki ba daga bari imani man samu wanda ba wannan ba haka da kisa da Musa alaihi salam fadin ba ita ce da aka fada ya nan da ke balina muna da balina ma yi ba ma kure ne wanda suke aikata ba ne ibn arfa ne ba wannan Allah ne ji kuwa ma'anarsa wa'ada min balina muna da cikin masu mantuwa ai ba wannan a cikin madada ina da mai mantuwa fa hada ai ya mutane ke mantuwa ne kamar da Allah ce an ta kake da ruwa zuwa kar dai sai ta fada da kuma ta kanta da kalin da dinnan ai da manta ne ma kada bai yau saka in kace kuma dimin ma Allah da Allah yake dan kita wala imani ba san me yake mai imani ba sani ba to jawabi ya zama kandi ya ce ma'anarsa tun ba kace ba kace ba kace mutum da wahayi akan da alqur'ani ko ba kace za ka kira halitta zuwa ga imani ba abokar kali ya faɗa ya ba ya ba ya ba irin wannan hujja shi ma kala yace ba ba ka san imani ba wanda shi da farallai da hukunce hukunce kala yace amma ya kace mumini ne da dai da Allah sannan kuma ra'ayi suka dauka wanda mutum ya da farle wanda da kake da zan zo da dai kan da ba sai da imani da suka kalla ba musu nayi ba wannan shi ga bikawa su zafin da aka ba kaza kullu da nake mai ma mai ma na fadin kuma yace in ka kace kana da kai da gaban tun gaban wannan to gani ne ba ka ce ba to ku sani wannan fa ba ma na fadin zama ne ba irin wannan gafi zuwa bane ba mara sana gabar ayoyin ba shi ne yake nufi anan ba abu abu alkalin abu abdullahi da harawi ya mutu cewa ba lanka suna wanda ba sani ba kisa a nan wasu don idan baka bata ba sai da wahayin mu shine abin da yake nufi haka na hadisi wanda usman bin abi da ya rawaito da sanadin da da jabiru cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kace yin halin mahalta da kan jirkai sai kuma da ku bayan sa yana cewa ina fada ga hukunta tabi haka da bayan sa sai dai yake sai an da bayan sa adin da kuma kalimu ne duk da da su bata gumaka ne bi ta ga halka bayan nan to wato wani waya ka kai wato zaka da wannan wannan hadisi ga shi malaika ne zai tsaya ne da ya kusa da shi ta ya zuta kusa da shi gashi to mutum shi da shi kai mai tsaba zuwa da ahadi ne da sunnata kuma ka to sai to wannan hadisi wannan hadisi ne amma da hadisi da hadisi mun kari ne kwarai ko ma na kin hadisi faka da yace hadisi ƙarya ne ba ko ya kaba da hadisi ƙarya na'am zaru bin yake ana cewa ya ji usmanu ya kure a cikin islam da wannan hadisi ga hadisin ne baki daya mun kari ne ba a goma akai sanadin sa ba to za ka yi za ka yi kan abu da bai da inganci sanadin sai mu wanda kan ba su wani bai saka abin sani ga manzon sallallahu alaihi wasallam zabarin wannan nan ga manzon ilimi daga fadin da ai ka jika cikin sa abin da aka sani a wanzu ala sabanin abin da aka faɗa na wannan hadisi da muke da ce ga jinan an ƙi min gumaka mutum ne na ƙi gumaka kuma yana za ta yaya zuwa yana tumbar da su da faɗin da wani hadisi daban wanda umar amana ta ruwaito yayin da amu sai magana da shi da adansa a cikin halitta ba da yi dukansu suka yi aliya gare shi bayan ya ki suka yi masa gani a kan da Allah ya sai ya fita da su sai ga jiya kuma yana abin kudi da sai ya ce ko da ne suka da ita daga goma kan sai wani mutum su suka gare ni mai fari dogo shak mutsawa bai kuma ba kakka taba kakka taba da haka ta gina wani ilimi ba kaga wannan abin wanda ya ilimin ga abin da bai ba ba shi ma ƙara ba da fata za ki zan taba hira yayin da yake da ya da manzala da kayan kalan da jarata da yayin da ya gama da shi a jam a cikin tafiyarsa tare da amur zabi dalil da mun jarraba ne gani annabin ne shi ba lokacin yana yaro ya ga alamun adalta a jikinsa sai jin rayu da ya karanta da ta uza sai maza da ce ita kanka da kanka kike bi malu na ne Allah ban taba kin wani wasu na bayan da irin yadda nake kin sai bai yi ce na zuwa ganya da Allah kamar labari gaban da tambaye da Allah zan maka tambaya kamar labari sai maza da ce zal amma duk abin da ke tambaya abin da Allah ta amsa haka na abu sai daga kira tabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga zakatan Allah dai gare shi ya kai sai da annabi da sa ya za abu shirkai a cikin tsayuwar su abin da riba a cikin haji zuwa suna da wasiya abin da riba ne kuma da arba dan ne wanda wa annabi Ibrahim alaihi salam kasa Ita ga Allah, al-ayyamu falal ya bada, Allah ya zaka da shi ya bayyana gare ga dan uwa abinda muka gabata in kadin annaba cikin tauhidi da imani da wahayi da kiyaye wasu a cikin wajadanka abinda abinda muka bayyana duk ya bayyana gare ka amma abin da yake yake wannan babin wannan babin daga itikadin zukatan su taruwata ita an cika ta itikadin an cika ta da ilimi an cika ta da yaƙini a bisa jumla baki daya wame wa yana hali cewa ita ta tare ne daga zanen Allah wal ilmi da ilimi da lamarin addini da na duniya abin da ba wani abu sama da haka duk wanda kin kai labaru malam yake mai yi mun da hadisi ya lura ba abin da muka faɗa din nan ya samu abin da muka faɗa kai mun gaba ta dilo gare shi a cikin haƙƙin annabi mun zuwa sallallahu alaihi wasallam a cikin babi na hudu farkon izini daga wannan littafin abin da zai sakata a cikin abin da ke bayan sa mun gaba ta sai da hada yana cikin a cikin wani ma'arifa tana sabawa amma abin da ya ce daga gare ta da lamarin duniya ba sai da cikin ana kiyayewa a cikin halin annabawa ni ta duniya ne saboda rashin sanin annabawa ba su san annabi Allah ba ba kuma su sani ba na duniya ko abin da ke yi kadi akai abin sabanin abin da yake sabanin abin da yake inda nake a duniya ne ba wani aiki gare su ko dan musallama duniya ba dan ita sun yi masu tara sai da lahira da labarin lahira da lamarin shari'a da ƙa'idodinta da lamarin duniya wa al'ummar duniya shi lamarin duniya shi ke waɗannan ne don haka dan mutum da ba ba ba ba komai labarin waɗannan su ba da ɗan duniya wanda suka zahiri daga rayuwar duniya amma kuma suna kare da lahira a lokacin za mu bayyana wannan a cikin babu yanzu Allah ya zo mun zo shi sai dai lamarin na ba cewa ta mu san komai ba daga lamarin duniya ka zo tare da yana ba yin zuwa kana da dimuwa su ba za su yi su gabar wannan bari an aiko da zuwa ruwan duniya an an zaga wa shugabancin su da jiriyar su da duba a cikin masana addini addinin su da ta duniyar su to wannan ba zai kai tare da jin sani da laban duniya bilkul ne ba za ki musan duk alwan musan laban duniya baki ne ba sai da ce a'a gaba ɗaya amma sun san wani abu wani abu ne musani ana yin annabawa da da da da tafiye da yanzu a wannan bari sananniya ce sanin da wannan ku baki daya mashuriya ce amma idan wannan abin abin da ya kake inda abin da ya rafe da addini ne ba abin da ya sai daga ba ba abin da ya wanda da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai da wannan abin bayan da za a ce manzo Allah ya ji wannan baki daya inda abin ya shafa lahira dan ba zai hukunta ba a ce wani abu ya tabbata a wurin da gawayi ne daga gawayi daga Allah shi ne wanda hukunta ba idan ta ce Allah abin da baka gabata to tunda ba hukunta ya koru ba ya za a ce kuma da yake mai nan wanda ba ba ka hukunta da wannan sai ba ka sani ba bal ilmi yake ya tabbata gare shi أو يكون فعل ذلك ko ko ya aikata haka ne باجتهاد da kokarin sa فيما لم ينزل عليه فيه شيء ina abin da duk ba a zo kuma da wa- da wannan hujja ba zai zai yi jihadin sa على القول بتدبير وصول الاجتهاد Al- abin da fadin halaccin yi jihadi daga gare shi بذلك a kuma da nan ga على قول المهندس abin da masu haƙi
على مقتنع حديث أم to abin da abu hukunta wannan hadisi ummu salama رضي الله عنها Allah ya jira ita tace in tambaye ni أنكم sannan tace manzo Allah ya ce ina hukunci tsakanin ku برأيي da ra'ayina فيما لم ينزل عليه فيه in dai ba zo kuma da wani abu a nan na Qur'ani ba sai ra'ayina zan duba da hukunci a kan أخرجه ka ثقة da hukunta da wannan وستة أتراب ai balik da abin babban badar ka ga ba yi ba والإذن المتعلق wanda da jibi ya yi nan na tabuka su ma ba su ma wanda duk ba ka zama Allah ya kuma Allah ya ce ba ka zai ba لا رأي بأبيه abin da ra'ayi ba ni malamai فلا يكون أيضا ما يعرفه wannan ba zai tike koma cikin shi abin da abin da ya kudurce مما يشبهه abin da إيسا ya ji har zai haifar إلا حقا zai gaskiya وصحيحا zai haifar da abin da ke ingantacce هذا هو الحق wanda shi ne gaskiya الذي لا يلتفت إليه wanda ba da kwakwato za a sabanin abin da ya saba cikin sa
من أجاز عليه da الأداء wanda ya harka kure a والإجتهاد cikin jari wanda ya harka a cikin ya kayan kure لا أعرف قول بدونه a ba ba abin da fadin wanda ya ce masu yin kayan mu an samu fadin masu mun jin jihadi ba الذي هو الحق wanda shi ne gaskiya shi ne kasanta a inda na auren mu ولا أعرف قول ba kuma ɗaya fadin ba بأن الحق cewa ita gaskiya tana tana gefe ɗaya
في أزمة في أزمة المريض saboda manzo sallallahu alaihi wasallam su ne daga kure a والاستشهاد cikin jihadin sa a cikin abin da na jari'a
وأن القول don kuma cewa faɗi da yi اجتهاد
a cikin kuran masu shahidai إنما هو بعد استقرار to السلف ana jin cikin bayan abu jira ta tabbata ne ونظر النبي صلى الله عليه وسلم duk manzo sallallahu alaihi wasallama da yin واجتهاد jihadin sa إنما هو فيما لم da zai na يزال kai cikin abin da ba a saukar da wani akan sa bane wakilin za a ce an yi jihadi ولم يشرع له خلق ba a shirin ta masa gaban da shi ne za ka yi jihadin sa
هذا فيما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم wannan shi ne abin da wani manzo Allah ya zuciya sa kansa واما ما لم يقل عليه قلبه amma abin da bai dace zuciya sa ba kai daga azun ba su sauka na shari'a بل كان لا يعلم منها اولا ya kai misali mutum a farko الا ما علمه الله sai abin da Allah ya sanar da shi شيئا فشيئا sai abu bayan abu فالتقر علم جلتها har har sanin baki ɗaya da ya tabbata ما بواه من ko da الله kawai daga Allah او اذنه ko izini daga wani sa يشرع في da ذلك duk cikin wasannin ka ويقول بما اراه ya الله hukunci da abin da Allah ya nuna masa او كان ينتج الروايه ya fi da manzana da sauran wahayi كثير a منها cikin yawanci ne na gare ta ولكنه لم sai sai ya ce manzana bai fadi ba يتفرغ علمه منها sai da ya ƙara da sanin baki ɗayan ta صلى الله nan ga hukunan nan gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam وتقرر معارفها sanin da ya tabbata nan gare shi على التهجير abin da tabbacewa ورفع الشيخ da ɗauke kukwanto da kukwanto وارتفاع da الجهل koro jahilci بالجملة sai baki ɗaya dai لا يكون منه الجهل jahilci da wani abu daga cikin wannan baya halatta بتفاصيل daga rabar shari'a الذي تمر بالدعوة إليه wanda aka yi horo da kira zuwa gare shi لا تكون دعوته dan ba halin da kira manzo Allah إلى ما لا يعلم da kira zuwa abin da bai sani ba kuma ai ba abin da kira kira mutum zuwa abin da bai sani ba kira wanda bai sani ba وأما ما تعلم بحقه amma abin da ya san da ya yi tsari daga malakutu na damar cikin sama da kasa halitta Allah da halitta suna da kyawawa da ayoyinsa manya da lamara na lahira da shirgar da za kiyama da halayen masu arziki da halayen matsiyata irin abin da ya kashe da wanda zai kashe nan gaba mutum abin da bayan da ya san abin da wa'ayi to abin da ya fita abin da ya gabata cewa shi abin kiyayewa ne a cikinsa لا يعود فيما أولئك فيه شك فقد بالغ في كلام الأخ سنة فكان لا ولا مقول لي بل هو فيه على غاية بل إذا كم أي شيء لكنه ليس أجل مرة
لا يتصل له شيء ما كان تسني قريب ما فيه تفاصيل لا يستمسل ولا بمون جانانك وإن كان عنده من دون ذلك ko da yake yana da sanin mutanenka لا ليس ba abin عند جميع الرجل da bai kai a sauran mutane ba ke ba ina da wannan صلى الله عليه dan fadin manzo sallallahu alaihi wasallama وسلم لا أعلم إلا ما علمني ربي ni ba san ko ba ta abin da yake sanar da ni فأقعد fadin kuma ولا أثر على خير bai الرجل ta ya san ne abin da yake ba da zuwa zuciyar mutum ba
قال تعالى Allah ta'ala ya ce لا تعلم نفس ما أوتي لهم zai zai ba zuwa da aka koya gare su ba قرة أعين ba san yin iranu قول موسى إن da fadin annabi zaka haliru أتدعوك على yanzu na jika ka sanar da ni kuma da gaban aka sanar da kai aka sanar da kai kiriya ka na jika ka sanar da ni na kiriya قوله صلى الله عليه وسلم da fadin manzo sallallahu alaihi wasallama ina da wannan sura ga kyawawa
ما علمت abin منها da zai gare ta da wanda ba sani ba قوله da fadin sa
أسألك بكل اسم nuna alƙawar da da kowane suna سميت به da نفسك ka amfani da garji وإذ أخذت به ko ka zaɓe ko ka zaɓe da shi a cikin sanin gaiba idan ka nan gare ka فقال الله تعالى hakika Allah ta'ala ce وكل ذي علم عليم mutum ya tafi da gari ko mutum قال لي بالمعروف sai da abu da mai yake wannan za وكان يؤمن da aka ce ko kun ji ko kun ji ma mun hata ni ilmi ila Allah hadin ya tada Allah ko a cikin gari هذا ما لا to أعلم.
yawa wannan ba aure ba kuya gare ni في معلوماته تعالى nan abu san Allah ta'ala قال هذا ba yake ba yake wani da ko ne ya fa mu da Allah sai babu wannan تعالى ba mu tsara da wala هذا أمر أحد الذي wannan shine hukunci a wannan kullu shi annabi a cikin tauhidi da shari'a da ma'arifa da lamarin addini Allah saka ba ta هذا الواجب